بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da biyar ga watan zulhijja zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu muna karatun sahihul bukhari a cikin babin jana'iza a inda al-imam al-bukhari ya ce babu sunnati salati alal jana'izi babin da ke bayani akan sunnar yi wa gawarwaki ko gawa sallah wane tsari ake bi menene sunna ta ce wane tafarki za a bi wajen yi wa gawa ko kuma gawawaki ainihin sallah shin kuma ita sallar gawa din nan ma sallah ce ko ba sallah ba to mun shiga cikin wannan babin sai lokaci ya kure mana shi yasa muka ɗauko shi daga farko al-Imam al-Bukhari yace wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidan shi yace man salla alal janazati wanda yawa gawawwaki ko gawa sallah ashe sallar gawa sallah ce kamar yadda na fara faɗi a can baya kafin lokaci ya kure mana cewa abin da yasa wasu malamai suka ce ita sallar gawa ɗin nan ba sallah ba ce shi yasa babu ainihin wato abin da ya shafi karatu a cikinta na fatiha babu abin da ya shafi karatun sura a cikinta sai dai kadai addu'a ga mamaci da kuma sauran mamata amma manyan malamai irin su Imam Bukhari da dama daga cikin malamai magabata suka ce sallar gawa sallah ce tunda an samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin kiranta sallah kamar yadda muka ji anan kuma yayi karatu a cikin ta na Fatiha yayi sura har ma a cikin umarnin shi ya ce ayi karatun Fatiha ayi karatun sura ainihin a cikin ta wa kuma annabi yace sallu ala sahibikum ku yi wa abokinku ko kuma dan uwanku sallah ashe sallah ce wa qala annabi yace sallu ala najashi ku yi wa sarki najashi sallah imam al-bukhari yace sammaha salatan annabi ya kiraye ta sallah laisa fiha ruku'un wala sujudun babu ruku'u babu sujuda a ciki kaga ashe abinda shari'a ta kira sallah shine sallah abin da shari'a ta kira sujuda shine sujuda me nake nufi da wannan maganar ashe ruku'u da sujuda ba sai lalle an samu dukkan sallah ta same su za a kira ta sallah ba tun daga sallar gawa babu ruku'u babu sujuda amma annabi ya kira ta sallah haka nan abin da ya shafi durƙuso ko tsugunawa wajen gaida wani annabi ya kira wannan sujuda tare da cewa baka aje guyawunka a ƙasa ba tafukan hannayenka da goshinka ba su je ƙasa ba ashe shari'ar musulunci abin da ta kiraya da suna kaza ko da kai a wurinka kana ga ba haka bane dole ka dawo ka yarda saboda shari'a ita ke da ta cewa wala yutakallamu fiha kuma ba a magana a cikin sallar gawa kaga ta yi kama da sallar yau da kullun kenan wa fiha takbirun wa taslimun akwai tabbara kuma akwai sallama a cikin ta wa kana ibn umara la yusalli illa tahiran abdullahi dan umar ya kasance baya sallar gawa sai in yana da tsarki kaga wannan yana nuna abdullahi dan umar ya yarda cewa sallar gawa hukuncin su ɗaya da sallar yau da kullum kamar yadda sallah ta yau da kullum sai ainihin da tsarki ake yin ta haka sallar gawa ma wannan asari nashi al-imamu malik ya fitar da shi wala yusalli inda tulu'il shamsi inda tulu'i shamsi wala ghurubiha kuma shi Abdullahi dan Umar ya kasance baya ainihin wato yin sallah yayin da rana take fitowa ko kuma yayin da rana take faduwa wannan asarin Sa'id ibn Mansur ya fitar da shi don mun yi bayanai akan ma'anonin waɗannan wayar fa'u yadaihi kuma mai sallah zai rinka daga ainihin hannayen shi ko kuma wannan wawun ya zama wawul ataf ne ai Abdullahi dan Umar yana daga hannayen shi a wurin sallar gawa musamman shi an ruwaito cewa duk inda kabbara take a wurin sallar gawa da wurin sallar idi shi Abdullahi dan Umar yana daga hannayen shi kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito amma abin da ya tabbata dai daga Annabi shine daga hannu a kabbara farko a wurin sallar gawa haka nan a kabbara farko wurin sallar idi sauran kabbarbari na sallar idi ko sallar gawa bai zo daga annabi cewa za a daga hannun ba dan haka tun kabbara farko in ka daga Allahu akbar in ka runguma hannunka shikenan baka sake daga hannu ko an yi sauran kabbarbarin amma sallar yau da kullun da kake a zahar la'asar magariba isha da sauransu ya zo a cikin sunna wannan mafi karanci a daga hannu a wuri hudu shine wurin kabbara harama da wurin ruku'u da wurin dagowa daga ruku'u da yayin da mutum ya tahiya a yayin da ya miƙe ko kuma a yayin da zai miƙe mafi karanci wuri hudu amma in ya samu kuma wani lokacin zaka iya daga hannunka ko a ina a cikin sallarka in ka daga hannu wajen tafiya sujuda wajen dagowa daga sujuda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan umar ne a farkon al'amari ya ruwaito cewa annabi baya yi daga ƙarshe aka sanar da shi cewa ya tabbata annabi yana daga hannu a ko ina a wurin sallah shikenan abdullahi dan umar ya dawo yana daga hannu ka gama har sai ya zan shi daga hannun ma ya kai matuƙa har ma inda aka ce annabi baya sai da ma ya zo yana yi wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace adraktu an-nasa wa ahaqquhum ala janaizihim marraduhum li fara'idihim na riski mutane wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka fi amincewa daga cikin mutane kuma ya fi dacewa ya musu huddar al'amarin gawa wato limamin su a gawa shine wanda suka amince a wajen al'amuran farillansu wanda kuka amince shine limamin sallar juma'a sallar azhar la'asar magariba isha shine kuke amincewa a wajen abin da ya shafi wankan gawa yi wa gawa likafani yi wa gawa sallah shine abin da ainihin abdullahi hasan basar ya ce haka ya samu sahabbai imam al-bukhari ya ce wa idza ahdasa yawmal idi idan mutum alwalar shi ta karye a ranar idi aw indal janazati ko kuma a wurin sallar gawa ya tsulubul ma'a dole je nemo ruwa ya sabunta alwalashi wala ya tayammamu ba zai yi taimama ba dan kaka ce to ai sallar idi nafila ce ko taimama na ya a'a sai in dai ka rasa ruwa ne amma in dai ka san zaka samu ruwa tafi ka je ka nemo ruwa din wa idan taha ila aljanazati wa hum yusalluna yadkhulu ma'ahum bi takbiratin imam al-bukhari yace idan mutun ya isa wuri ya samu mutane suna sallar gawa sai ya kabbara sai ya shiga wannan sallah sai a ci gaba da shi ina ma'anar wannan maganar duk halin da ka samu mutane a ciki suna sallah haka baka bi ko sallah azhar ake yi sai kaga mutane sun daga hannu ai suna zaune sai ka daga hannu kai kabbara kabbara harama kenan sai ka zauna ku ci gaba da tahiya inda ka samu mutane anan zaka ci gaba da bin su sallah karka ce ka samu mutane suna tahiya sai ka koma gefe guda ka dan tsuguna kana jiran sai an daga sannan kai kuma ka abin nan wai kai kana ga tunda dai wannan raka'a ta kubuce maka to dan menene ma za kuma ka raka su su karasa ta a'a duk halin da ka samu mutane suna sallah sai ka bi su to in sallar gawa ce ka samu liman ya riga ya kabbara har ya fara kabbara ta biyu kaga an riga an yi kabbara farko an yi abin da ake a cikin ta kenan to me ya kamata sai ka kabbarta kai kuma a yadda ka samu liman din nan sai zama maka ita ce kabbara ka ta farko kenan dama abin da ya tabbata a sunna ta sallar gawa kabbarar farko fatiha da sura duk surar da ta sauƙaƙa kai kabbara ta biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku addu'a ga shi wannan mamacin musamman akwai addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ne suka dace da ka zo da su a wannan wuri kabbara ta hudu ita ce kabbarar da za a yi wadda za a yi addu'ar da za ta sha makance shi wannan mamacin da dukkan sauran mamata gaba ɗaya nan ma duk annabi ya zo da addu'o'in shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a irin wannan halin to sai ka samu liman ya riga ya kabbara farko har an shiga kabbara ta biyu kaga liman yanzu yana kabbarar da shi salati yake kenan to kai da ka zo ka samu kai in kai kabbara tun da asirrance ake yi sai kai kuma wannan ta zama maka ita ce ta farko sai kai fatiha da sura a cikinta kabbara ta biyu liman zai zan yana addu'a ga mamaci shi kadai kai kuma sai zama kana salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kabbara ta uku zai zan liman yana addu'a ga dukkan mamata gaba daya sai zan kai kuma addu'ar ka ga mamacin ne wannan da kuke wa sallar shi kadai to kabbara ta hudu kaga liman ya kammala zai sallama to a yayin da liman ya sallama sai zama kamar sallar yau da kullum in ya zan baka samu cikakkiya ba in liman ya sallama ba ka yi to ka'ida shine in liman ya sallama da sauran jama'a suka watse sai aka duba aka ga ga wasu a tsaye-tsaye to sai a ɗauka suna ciko abin da ya kubuce musu sai a bar musu gawar su ƙarasa abin da ya kubuce musu sannan in suka ƙarasa sai a ɗauki gawa gaba ɗaya sai a tafi wannan shine abin da ake insha Allah na na To matsalar da gaskiya ne wannan matsala tana da wahala amma me wahalar ta ba a haduwa ana karatu yanzu mu gashi muna yin karatun ana yanzu in matsala ta kama yanzu mu zamu tafi jana'izar kaga ba za a samu matsala ba ina ne za a samu matsala sai ya zama wane shine liman ko wane shine shugaba ko wane shine kaza shine ke jagorancin wannan harkar ta jana'izar mu da ke cewa ana bin shi mu mun san abin da shi bai sani ba ba muna alfahari bane mu gashi mun zauna mun karanta abin da shi bai sani ba an muka kawo lokacin sai a ce mun kawo rikici shi yasa da wahala al'amarin musulmi ya tafi daidai sai manyansa sun dawo sun yi abin da ya kamata duk wanda yake ganin shi babba ne sai yayi meye ya kamace shi tukuna sannan kai mai gida yanzu in ka ga yaranka ba sa tafiya gantale a gidanka ka wadata su da abinci ne in ba haka ba dole za su tafi gantale ashe in kai guda ɗaya kai abin da ya kamata sai ga kowa yayi abin da ya kamata kai kwaya ɗaya in baka yi abin da ya kamata ba sai ga kowa ya barkace sakamakon kai kanka da ka barkace jama'a mun gane wannan da kyau ka daina maganan ma wai a bar wa mutum gawa ya karasa abin da ya kubuce mishi ai malamai sun tabbatar da har mutumin da ya zo a makarama yanzu nan za a ɗau gawa sai aka ga gawa su suka zo aka ce sai a bar musu gawa su yi mata sallar su fresh yanzu za su fara sannan a ɗauka a tafi da ita ka gani duk waɗannan abubuwan babu abubuwa ne da suke babu wani rikici akan in Allah su Allah ya shiryar da mu a'a kowa zai sallashi ne sai ya wuce kowa sai ya sallashi sai ya wuce kowa sai ya sallashi sai ya wuce to shine sai ya ce wa qala ibn al-musayyib al-imam sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin kenan yace yukabbiru bil-laili wan-nahari was-safari wal-hadri arba'an ko a halin zaman wato ko da daddare ko da rana ko a halin tafiya ko a halin zaman gida kabbaran nan hudu dai ita ce akewa ainihin mamaci sa'id ibn musayyib abin da ya faɗi kenan anan abin da yake yana raddi ne ga wasu da suke ganin in ya zama da daddare ne to za a iya ainihin yin kabbara ta zama uku kamar siffar sallar wutiri kenan to shine yace a ko a wani hali hudu din nan hudu din ne wannan kuma baya hana abin da ya tabbata daga annabi kamar biyar shida har zuwa tara amma shi nan yana faɗin wannan magana ne don ya goge masu cewa inda daddare sallar gawa ta kama to sai a yi ta ainihin raka'a kabbara uku in a halin tafiya ne sai a yi ta kabbara biyu sai ce a ko a wani hali hudu din ne ba ta gazawa daga hudu shine ake nufi wa qala anas radiyallahu anhu anas Allah ya kara mishi yarda yace takbiratul wahidati istiftahu salati kabbara ainihin wato guda ɗaya da za a yi ɗaya daga cikin kabbarbarin za ta zama buɗe sallah ne ina ma'ana haka kabbara harama kenan kabbara da ake Allahu akbar ta farko to kabbara harama kamar yadda ka san sallah azhar in za kai kabbara farko din nan da kake yi kai kabbara ta buɗe sallah to haka wannan kabbara farko ma da za ka yi ya zama ta buɗe ainihin sallah ce Wakala kuma Allah madaukakin sarki ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada Allah ya ce wa annabi kar ka sake ka sake wa wani munafiki sallar gawa har abada duk imamul bukhari fa shi duk abin da ke cikin waɗannan hadisai da asarai da ayoyi ba ya kawo bane dan ya maka hujja da su akan komai sai dan ya tabbatar maka cewa sallar gawa sallah ce abin da kadai duk wannan matsalar da mu muke tattaunawa shi yana son ya nuna maka dai duk gaba ɗaya dai mafi yawancin malamai sun haɗa kan cewa sallar gawa sallah ce wafihi bukhari ya ce kuma har wayo a cikin ita sallar gawa akwai sufufun wa imamun akwai sahu sahu akwai liman me kenan sallah ta hadu قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع, مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما إمام البخاري يسامو أن حديثي تهنى الإمام الشعبي الإمام الشعبي يتي أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ wani mutum da ya wuce tare da annabinku ga ainihin wani kabari gashi nan a fili a gefen hanya shi ya bani labari cewa fa'ammana da annabi ya zo wucewa sai ya mana limanci fasafafna khalfahu kuma ya sa muka yi sahu sahu a bayan shi faƙulna musu shaibani yanzu almajirin sha'abi ne ke tambayar sha'abi da ya ba kun ga magana kamar a dunkula yayi ta kana karantar da ɗalibanka sai ka ce wani mutum da ya wuce tare da annabinku ya bani labarin cewa sun taɓa wucewa tare da annabinku sun ga wani kabari a fili suka tsaya suka yi sallah sai ɗalibai suka ce ya aba amrin ya baban amr sunan malamin kenan ash-sha'bi alkunya shi kenan aba amrin man haddasa ka wai baka wannan labari kala sai yace ibnu abbas radiyallahu anhu ibnu abbas shi ya bani labari anan abin da di yake nuna mana shine ya tabbata gashi ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sahu yayi limanci a cikin sallar gawa dan haka babu shakka ta tabbata cewa sallah ce to cewa da ya kuma ma'anabiyikum wannan baya kore ainihin shi ya fita daga cikin al'umma a'a hausa ce kowa da irin tashi yanzu mu hausawa duk inda ka zo sai ka ji mutum ya ce nan ne gidanmu haka ba haushe ke hausa nan ne gidanmu to amma an kaje ka samu wani da ba bahaushe ba sai ya ce maka gidana kenan nan me yiwa fa shi mai kai jajjage ne a gidan amma sai ya ce gidana kenan wannan kaga bahaushe bai karban irin wannan hausar sai dai ka ce gidanmu ko shi kuma sai ya ce maka nan gidana kenan this is my house gidana kenan nan kuma ba nashi bane to amma haka hausar shi take babu fadl ittiba'il janaiz yace babin da ke bayani akan falala romo wanda ake samu in an bi gawa ba romo na ganda ko na ragadada ba lada falala daraja wa qala zaid ibn sabit radiyallahu anhu zaid dan sabit sahadi ne Allah ya kara mishi yarda yace idza sallaita in har kai wa gawa sallah faqad qadaita allazi alayka ka gama abin da yake haƙƙin gawa a kanka ma'ana ba lallai ne sai ka raka ta ba raka gawa din mustahabbi ne in dai an samu waɗanda suka tsayu da raka ta abin da ake tirsasa ka shine sallar in dai har kai sallar to haƙƙin ka haƙƙin gawar da ke kanka ya sauka wa qala umayd ibn hilal umayd dan hilal yace ma alimna alal janazati iznan mu ba mu san akwai daukan izini ba ga sallar gawa abin da yake nufi idan kai sallar gawa to ba sai ka je ka roki izini a wurin dangin mamacin cewa to da Allah ku yafe min ni ba zan samu raka gawa ba shi wannan tabi'i ne yace mu ba mu san haka ba ba lallai bane in dai kai sallar gawa daga nan zaka iya hawa mashin ɗinka ka tafi sai dai kawai dai kai musu ta'aziyya to Allah ya ji kan mamacin ku Allah ya ji kan mamacin ku shikenan sai aka ga ka tafi babu laifi da kai haka don wasu malamai sun ce a lallai sai ka je ka ɗauki izini wurin dangin mamaci cewa to ni fa ku yi min izini zan koma kasuwa ko ofis ba zan samu damar zuwa raka gawar ba wannan tabi ya ce a ba lallai bane in dai kaya abu ne mai kyau ladabi ne kuma ladabi ana son shi walakin man salla sai ya ce sai dai duk wanda ya sallar gawa sun maraja'a sai ya koma ya tafi harkar shi falahu qiratun yana da yankin lada guda daya ba zai samu yankin lada guda biyu da aka ce ba tunda yankin lada daya na yin sallah daya na raka gawa to shi sallah ya bai raka gawa ba dan haka lada daya قال حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول جرير بن حازم يتي ناجي نافع نافع مالمي ne cikin tabi'ai kuma cikin manyan malaman Imam Malik yace naji ainihin wato nafi'u yaqulu yana cewa حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول أن بيو عبد الله دان عمر مالمينا كينا nafi'u ne ke cewa an bai wa malami na Abdullahi dan Umar labarin cewa akwai wani malami a Madina mai suna Abu Huraira yana faɗi a cikin karatun shi yana cewa man tabi a janazatan wanda ya raka gawa falahu qiratun yana da yankin lada mai girma faƙala sai shi malami na abdullahi ɗan umar da ya ji labarin abin da wani malami mai suna abdullahi abu huraira yake faɗi sai ce aksara abu huraira ta alaina abu huraira ya cika kawo mana abubuwan da bamu sani ba yana kawo bakin abubuwa bamu saba ji ba fasaddaqat nafi'u yace daga baya sai Aisha ta gaskata Abu Huraira ya'ani Aisha wato yana nufin Aisha sai ta gaskata abin da ya faru ita Aisha an maida ita wani marji'i ne in rikici ya rikici sai a ce a koma wurinta ita ta zauna da Annabi a je menene za ta ci to rikici ya faru Abu Huraira yana cewa Annabi ya ce wanda ya raka gawa yana da lada mai girma sai Abdullahi dan Umar ya ce aksara alaina Abu Huraira Abu Huraira ya yawaita kawo mana abubuwa sai aka ce to a tafi wurin Aisha da aka je sai Aisha ta ce haka abin yake kamar yadda Abu Huraira ya faɗi ka gani fa saddaqat aba yani Aisha Abu Huraira sai Aisha ta gaskata Abu Huraira te ƙarin sharhi ma ta ce wa qalat ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaquluhu naji manzon Allah yana faɗin wannan magana jama'a kun gane yanzu wannan fahimta abu huraira ce ko ra'ayin shi kenan to kana nan wata ran sai dan shi'a ya maka hujja da wannan sai ya ce ai a cikin bukhari ma an tuhumi abu huraira da cewa makaryaci ne shi yasa wajibi ne malaman ahli sunna sai sun karantar da mutane bukhari dan ka ji sirrin shi dan dan shi'a babu makaryacin shi a duniya zai iya zuwa ya ce maka akwai aure kaza an ka ce budo sai kasa budo maka mun jaraba mun ga haka tun kafin mu jaraba su imamu malik sun gaya mana imamu malik ya ce la tarwi anhum kar ka sake ka ruwaici hadisi wurin dan shi'a yace la tukallimhum zance ma kai ya hada ka da dan shi'a aka ce me yasa sai ce fa innahum yakzibuna duk abin da suke faɗi ƙarya suke faɗi in kai baka san dan shi'a ba wallahi sai ka dauka wani bawan Allah ne amma kana zama da shi yanzu zai tsaya ya tsara maka ƙarya shi Hammadu kuwa malamin Abu Hanifa cewa yayi mun yi hira da wani dan shi'a sai ya ce da ni kunna izastahsanna kalaman mu in muka ga magana ta yi kyau kawai ja'alnahu hadisan sai mu ce daga annabi ne ba yanzu kana hirar dan shi a sai ce ai a cikin bukhari an ce abu huraira makaryaci ne kuma ya kasa kare kanshi wai wannan hadisin yake maka ishara a kanshi to duk inda dan shi a ce maka magana duk rawanin shi duk alkyabba shi duk mazuran shi kar ka ji kunya shi kememe ka ce ga bukhari budo mini ai lokacin sallah yayi to aje ai sallah a dawo ai duk cikon sallah ne a tabbatar da gaskiya ko saboda haka sai ya budo maka in ya kasa ka ce to kayi ƙarya don haka tun da kayi ƙarya yanzu akwai abu biyu a kanka abu na farko duk wanda ya ƙarya cikin hadisi ya zama kafiri abu na biyu har abada ba a sake karɓar maganarka har abada ba a sake in kana tirza goshinka a gaban makama ibrahima saboda tuba ba za a sake karɓar maganarka ba ka'idar malaman hadisi kenan in aka kama ka kai wa annabi ƙarya sau ɗaya in ka tuba sai a ce je ka za a iya naɗa ka liman za a iya naɗa ka ladan za ka zama komai amma ka sake cewa annabi ya ce har abada sai su ce ba mu sake amincewa da kai ta yaya za mu gane cewa ka tuba can ma da kai karyar da farko da naɗinka da carbinka a hannu ba ba wai kana da riga yan iska bane balle a ce a da can kana da siffan mutanen banza ne kai karya yanzu kuma siffan mutanen kirki ta hauka tun san da kai karyar farko siffar mutumin kirki ce da kai yanzu da ka zo ka ce ka tuba ta yaya za mu iya gane cewa ka tuba dan haka suka ce shi kenan da zaran kayi ƙarya al'amari ya watse a kanka duk abin da za a iya naɗa ka liman da sauran abubuwa ka tuba ka tuba a tafi amma ka zo ka sake cewa annabi ya ce sai su ce a ba mu yarda da kai ba ba za mu iya amincewa da kai ba Allah ya shiryar da mu ko kuwa in maciji ya sare ka in ka ga wani maciji gobe duk dan taurin da zai gaya maka da wani magori in ya ce maka ai wannan bai da haƙori za ka yarda za ka yarda a ce wannan macijin bai da haƙori ba sai ka gudu ba yasa Allah ya kiyaye فقال ابن عمر رضي الله عنهما sai ibn umar da ya ji aisha ta gaskata magana ta ce ni ma na ji annabi ya faɗi irin maganar nan ta abu huraira sai sai ibn umar ya ce laqad farratna fi qararita kasira ashe mun yi asarar lada mai yawa da an aka yi sallar gawa kawai sai mu juya mu tafi harkar mu saboda muna zargin abu huraira abubuwan nan ko ba daidai bane ashe abin gaskiya ne ita shine kaga gashi yana nadama yace mun yi asarar lada mai yawa dayyatu min amrillahi yace na tozartar da al'amarin Allah da dama ashe to abu huraira sai da harka ta harka fa sai ya zo ya ce musu wallahi ina gaya muku na san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke buhu biyu buhu da kake je ake magana buhun ilimi kai kana jin makarantar malam jato aka fara magana buhun ilimi daga makarantar abu huraira aka fara magana abu huraira ya ce buhu biyu na ilimi na samo daga manzon Allah ya ce duk karatun nan da kuka ji ina faɗe kuna cewa yayi yawa ya ce buhu ɗaya na fasa aka ce ɗayan fa ya ce ban fasa ba ya ce na fasa ya ce wallahi sai kun yanka ni yana nan cikin kitabul ilmi yace in na faɗi ɗayan shine ibnu hajirin yace ba wai wasu hadisai ne da suka hadisai ne na fitina fitintinu da za su zo su faru ƙarshen duniya su ne abu huraira annabi ya kira shi ya rinka gaya mishi wasu abubuwan da in ya faɗi fitina akan wane wane da kuka gani annabi dama ya faɗi mafitini ne fitinanne ne shine da sarauta kuma yanzu a dole yanka abu huraira yace to irin waɗannan hadisan ne sai in ɗan kauce haka eh ko yace farrattu eh ai fassara kalmar yi da yace farratna fi qararita din nan Imam al-Bukhari sai yace farratu ai dayyatu min amrillahi wato na tozartar da al'amarin Allah da yawa babu man intazara hatta tudfana Imam al-Bukhari yace babin da ke bayani akan falalar mutumin da bayan da yawa gawa sallah kuma ya saurara har sai da aka rufe ta ya jama'ar musulmi dan uwanka musulmi in ya kwanta ya mutu iyakar zumuncin kenan ka je ka kai shi makabarta ka rufe shi daga nan shine fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaaluna daga ran da ka je ka saka wani a kabari fa zumunci ya kare tsakanin kai da shi abin da shi yake jira kawai a busa kaho in aka busa kaho kuma Allah ya ce duk dangantaka abokinka ne amininka ne dan uwanka ne ubanka ne uwarka kowane ne ya ce zumunci ya yanke Allah ya ce ba ma za ka ji suna tambayar juna ba ba za ka tambayi ina wane yake ba in ka ji mutum yana tambaya a kiyama sai in ya ga hankalin shi ya kwanta lif a aljanna an fito da mutuwa an yanka ta yan aljanna kun ga mutuwa eh to ga ta an yanka ta yan wuta kun gani eh yan aljanna su koma suna murna yan wuta su koma suna bakin ciki to sannan ne sai ka ji mutum yana cewa innahu kana li qarin ina da wani aboki fa garin fata ga tashi ko yana ina yanzu hankalin shi ya kwanta kenan amma da da ake ya gana ga ana danka wasu ana khuduhu fa gulluhu ya manta da duk wani aboki da yake da shi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على علي بن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حول السند kaga wannan isnadi yana dauke da wasu abubuwa na na ilimi bari a dan tattauna su kadan da farko Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Maslama Abdullah dan Maslama ya ba mu hadisi in har ka ji malamin hadisi ya faɗi haka ga abin da yake shahararre a wurin malamai shine malamin shi ya zauna ya karanta ya fassara mai shi yana zaune yana saurare to in yaje sai ya ce haddasana haddasana amma kaga shi Abdullahi dan Maslama shi ko sai ya ce qara'atu ala alabni abi zi'ibin na karanta ga ibnu abi zi'ibin in ka ji haka to dalibi ya karanta kenan malami ya mai fassara to in yaje ba zai ce haddasana ba sai dai ya ce qara'atu ko akhbarana to sa'an nan kuma shi kuma ibnu abi ibn ya ce an sa'id ibn abi sa'idin daga sa'idu ɗan baban sa'idu dama ai haka ne da inda ka ji an ce muhammadu ko ɗan baban muhammadu dole ne gashi an ce sa'idu ya ruwaito hadisin sa'idu ɗan baban sa'idu ai dama haka ne tunda sunan babanka sunanka sa'idu dole sunan alkunya babanka baban sa'idu ko da ba haka ake kiran shi ba sa'idu ɗan baban sa'idu to al-makaburi ya shahara da alkunya shi nasba shi shi kuma al-makaburi malam sa'idu na makabarta me yasa aka ce makabarta angosu a bayan gidan shi take sai dalibai suka sa mai haka saboda dalibai su suke sawa malamai sunaye irin haka shikenan sai sunan sai bi ka shine yace an abihi ya karbo daga baban shi Abu Sa'idin kenan annahu sa'ala Aba Huraira shi mahaifin ya tambayi Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda faqala da ya tambayi Abu Huraira sai Abu Huraira ya bashi ansa da cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to me ya faɗa kaga Bukhari bai kawo ba to sai kaga ya sa wani ha abin da yake nufi wannan hadisin ya samo shi ta hanyoyi da dama amma hadisi ɗaya dan haka da ya kawo hanya ta ɗaya da ta tike sai sa ha ma'ana hawwala sanad to a canza daga wannan hanya a koma wata hanyar ta biyu sai yace gata wa haddathana ahmad ibn shabib ibn sa'id qala haddathani abi haddathana yunus qala ibn shihab ibn shihab yace sai bukhari ya sake sa ha ma'ana hawwala sanad a sake canzawa daga hanya ta biyu mun samu wata hanya kuma ta uku wacce ce sai yace wa haddathani abdurrahman al-a'raj anna aba hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce to kaga hadisi ɗaya amma hanya uku hanyar farko ita ce sa'idu ɗan abi sa'id ya ce daga mahaifin shi hanya ta biyu ita ce hanyar yunusa daga ibnu shihabin hanya ta uku ita ce ta abdurrahman al-a'raj dukkanin guda ukun almajiran waye almajiran abu huraira na haka sai bukhari ya tattaro su da farko daga karshe sai ya ce malamin su kwaya ɗaya shine abu huraira ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man shahidal janazata wanda ya je wurin jana'iza hatta to kun ga yanzu ga kalmar shahida anan ta zo da irin ma'anar da kalmar shahida ta zo a cikin alqur'ani fa man shahida man shahida minkum ash-shahra falyasum zaka ce wanda ya ga wata wanda ya halarci wata nan ma wanda ya halarci jana'iza ko kuwa annabi zai ce man shahidal janazata wanda ya ga gawa hatta yusalliya har sai da aka yi mata sallah ka gani annabi zai ce gani ma'ana gani kai ba kai ba kenan me halarta kenan kai ka je ka aikata a aikace kayi sallar mutumin da ya halarci gawa hatta yusalliya har sai da ya mata sallah falahu qiratun to yana da yankin lada guda wa man shahidaha wanda ya halarci wurin gawa hatta tudufana bayan da aka yi mata sallah kuma ya bi ta har sai da aka rufe ta kana lahu qiratan yana da yankin lada guda biyu qila sai aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma aka cewa mai riwaya abu huraira wa mal qiratani menene qirati biyu qala sai yace mislul jabalainil azimaini misalin duwatsu manya manya guda biyu aka ce girman su kamar girman dutsen uhudu girman dutsen uhudu jama'a dutsen uhudu dutse ne wanda yake mai matukar girma kwarai da gaske ya mamaye ainihin kusan a ce arewacin madina gaba ɗaya duk inda ka bullo kana kallon arewacin madina sai ga wannan dutsen kake kallo to aka ce za a baka ladan da ya kai girman wannan guda biyu saboda ka halarci jana'iza ta musulmi kuma kaga mutane akwai sakaci inda cewa kai wazo biya guda biyu a zai ga wata kasuwar gaba ɗaya an kulle ta an tafi saboda ka san kasuwar da wahala ka ci riba wazo biya biyu a yi ne guda Allah ya kiyaye babu salati sibyani ma'an nasi imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan sallar da yara za su yi tare da ainihin sauran jama'a alal jana'iz ga gawa wato har yara ƙanana in sun zo wurin gawa za a bar su su shiga cikin sahu a yi duk cuɗanin da za a yi da su a yi wa gawa sallah kamar yadda muka faɗi ran nan ba a koran yara daga wurin sallar gawa ko kuma daga wurin ai, sauran harkoki in sun yi kuskure sai a gyara musu قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زائدة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله يقارى مسير دايتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبرا من زان الله يزور ون قبري فقالوا سيسكتي هذا دسنا wannan kabari an rufe shi ne au dufinatil bariha ko kuma wadda ke cikin kabarin an rufe ta ne da daddare qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas sai yace fasafafna khalfahu shikenan sai muka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama thumma salla alaiha sannan sai wa wannan ainihin mata da ta mutu salla wannan ita ce sahihiyar magana wata mace ce wadda take kula da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta mutu da daddare sai sahabbai suka ga wannan mace saboda ita ba zai yi mu taso annabi sallallahu alaihi wasallama ba suka sallace ta suka je suka rufe ta gari ya waye annabi yana tafiya sai ya ga sabon kabari a gefen makabarta haka lafiya wannan fa aka ce ai matan nan ce sai mu ga wannan baka fata ce haka suka faɗa a wata riwaya wannan baka fata talaka yaushe za a taso ka kana bacci manzo Allah ya ce a ku zo sai aka yi sahu nan take aka yi mata sallah di ashahid anan Abdullahi dan Abbas na daga cikin waɗannan a ba shi daga cikin sunna jama'a a ce yara sun zo za a yi sallar gawa a kore su a rinka koya musu kun ga mu yana daga cikin abin da ya shafe mu al'amuran da suka faru iyaye da kakanni da al'adu da abubuwa na jahilci sun shige su duk inda yara suka taho sai a kore su a da ma yaran ma ba ma sama zuwa yadda ka san yahudawa yaran da haka suke tsoron mutuwa da sun ga gawa sai su gudu amma yaran yanzu za su yi kememe idan su yi tar matsatsau su zo so suke su gama yaya za a shigar da ita to a turo su su zo su kalla din saboda gobe wannan limamin da ya zo wurin gawa ƙarshen ta gobe shi za a kawo suwa za su kawo shi waɗannan yaran gobe sun zama samari to a ce ga su duk sun zama su ne manyan anguwa kuma ba su iya al'amari ba kun ga harka ta ɓaci shi yasa yana daga cikin kuskure jama'a ainihin rashin karantar da ma yara waɗannan abubuwa kun ga turawa duk abin da ya shafe su suna karantar da yara tun yaran na ƙanana turawan ingila har yau ba su ba al'adarsu ba al'adarsu duk turancinsu da suke yi in lokacin al'ada ya za su aje turancinsu za su koma al'adarsu hawa keken doki ne za a yi su kuwa a wuri kaza za a yi kaza amma mu nan gaba ɗaya ba ma al'ada ba addinin mu ma sun zo sun raba mu da shi sannan in ka sanya shed kai zanzaro ka tafi ingila sun kalle ka dariya suke maka akwai tasirin dan ta tsaya ba za a ɗauke ka ba an san baka san mutuncin kanka ba dan me zaka kwashi kayan aro ka sa ka saba babban rigar ka ka kawo hurar ka ka aje gaban goshi kana tsaye da tasiri sai ta tsaya an san kana nan tare da kanka ka zama abin kallo saboda ka zama mutum an san kana nan da ra'ayinka amma kawai kai ka tsaya kai la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kai in ka sanya waɗannan kayan ba su dace da irin ku ba dan ba irin naku bane irin naku kuma ka cire su kai dai kowa ya kalle ka tabbas ba bature bane amma kai kama da su to me zai sa kai shiga irin tasu Allah ya shiryar da mu in ka ga irin haka yana nuna halaccin haka ne a nahawu kenan kamar za ka ga an ce a cikin hadisi sai ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yauma ko ka yaumi waladathu ummuhu wanda ya hajji bai fasikanci ba bai kwarkwasa ba zai dawo ka yauma ko kuma ka yaumi duk wanda ka karanta daidai ne in ka ce ka yaumi kafin ya yi aikin shi kenan kafin tashbih ya sa kasara ka yaumi in ka ce ka yauma kafin bai yi aikin shi ba ka ba abin ala zarfiyya ka yauma waladatu ummu kwarai da gaske insha Allah babu salati alal janaiz bil musalla wal masjidi imam al bukhari kenan yace babin da ke bayani akan ya halatta ai sallar gawa a fili ko kuma a cikin masallaci duk inda ta samu daidai ne inda ma abin da malamai suka ce in gawan na zubar da jini to a kyamaci kawo ta cikin masallaci saboda kar ta lalata masallacin amma in ba haka ba in bukata ta kama an kawo gawa cikin masallaci an yi sallah babu laifi insha Allah za mu ji karin bayani akan haka قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال da Sa'id ibn al-Musayyib da Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf suka baiwa Ibn Shihab labari cewa Abu Huraira malamin su ya karantar da su cewa na'alana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam najashiya manzon Allah ya ba mu labarin mutuwar sarki najashi sahibal habasha sarkin kasar habasha kaga badal kenan badal kenan ana hau gashi nan kai ma kane duk waɗannan ka'idojin muna da su ka'idan nahau ka'idan li'irabi duk Hausa tana ɗauke da waɗannan shi yasa in ka samu malamin da ya kware akan Hausa yazo zai koyar da kai li'irabi ko zai koyar da kai tajwidi sai kai saurin fahimta yanzu in ka koma wajen kira'a ka'idoji na abin da ya shafi nunun sakina da tanwini duk bahaushe yana da su kuma yana da idgami yana da ikilabi yana da ikhfa'i duk bahaushe na da su misali da nunun da ainihin lamun in suka zo lamun da ra a wajen idgami da la da ra in suka zo a wajen abin nan a wajen idgami sai ka ji gaba ɗaya nunun ɗin ta fita daga hayyacinta gaba ɗaya ta, ta koma misali je gashi a hausa akwai ɗan ladi amma ka taɓa jin gogaggen bahaushe ya ce ɗan ladi sai dai ce ɗan ladi ina nunun ɗin ta shiga cikin lamun ɗin ta ɓata kaga idgami ne kamil anan ɗan ladi kaga idgami ne sannan banbanci banbanci ba haushe bai cewa ban duk wanda kaje na cewa banbanci babari ne sai dai me banbanci ban me yasa nunun ce ban sai ba ta sai ba ta zo gaban ta to idan ba ta zo gaban nunun daurariya sai ai iqlabin nunun ya koma mimun sai ba haushe madani ya ce ban banci sai ce banbanci sai mai da wurin mimun to duk irin waɗannan ƙa'idojin akwai su yanzu wannan badal gashi akwai a hausa sai ka ce alhaji musa alhaji wani alhaji ɗin nan da ka ce ka ce musa a gaban musan shine alhajin alhajin shine musa to sai ka in ka ce alhaji to kaddar alhaji shine ainihin wato mukamin shi kenan ko to musa shine badal kenan dan in ka so zaka iya ce mai alhaji shine dai ka cire musan in ka zo za ka iya cire alhajin ka ce musan shine dai to badal kenan badal shine sunaye guda biyu wanda dukkansu suna tsayawa matsayi ɗaya ne ga wanda ake kira kamar ka ce uwar muminai aisha in ka ga dama ka iya barin aisha din ya wadatar in ka ga dama ka iya barin uwar muminan ya wadatar in ka haɗa din duka ta farkon dai ita ce ta ƙarshen aishan ce ita ce uwar muminan to haka nan da ya ce na'alana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annajashiya sahibal habasha sai ka ce na'a sai zama fi'ili madi mabniyun alal fathati al muqaddarati alal alif la mahalla lahu min al i'rabi lana sai zama me mahalli ne na maf'ulu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rasulu sai zama fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih wa huwa mudafun allahi mudafun ilaihi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih sallallahu alaihi wa alihi wasallama jumlatun du'aiyatun la mahalla laha min al i'rab an najashiya sai ka ce maf'ulu bihi asani wa huwa mansubun bi fatahatin zahira ala akhirih sahiba sai ka ce badulun minan najashi wa huwa mudafun alhabashati mudafun ilaihi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi alkasratu zahira ala akhirih yauma sai zama zarfu az-zaman har zuwa ƙarshen hadisi jama'a aje a koyi larabci fa dole ne sai mun koyi larabci mu iya li'irabance qur'ani mu iya li'irabance hadisi dan mu iya fassara zantutukan annabi daidai mu iya karanta zantutukan annabi sallallahu alaihi wasallama daidai kuma fa za a iya karka ce yanzu shekara ta 40 da kaza shekara ta zaka iya inda zaka gane insha Allah shekaru kaza da suka wuce da baka iya kira'a ba da kada ka koya yanzu baka iya ba ka iya shi yasa za a iya waɗannan abubuwan kan yau kan mu jafa'i ai mu ba laraba bane dama wa yace mu laraba ne ko laraba ba su yadda mu laraba ba ne kaga ba jayayya yawwa babu matsala ba matsala shine yace manzon Allah ba mu labarin sarki najashi sahibal habasha wato shugaban kasar habasha ka gani sarki najashi sai kuma yace shugaban kasar habasha to waye sarki najashi shugaban kasar habasha waye shugaban kasar habasha sarki najashi shine dai badal kenan wace rana sai ya ce yau mallazi ma tafihi ranar da wannan sarki ya rasu a ran nan annabi ya ba mu labarin shi daga kasar habasha zuwa madina tafiyar kwana nawa ce a lokacin amma daga mutuwar shi mala'ika jibril ya zo ya ce wa annabi abokinka ya rasu a tashi ai mai sallah ya sa manzon Allah tuni ya samu waɗannan hanyoyin sadarwa tuni shi mala'ika ne ma ke isar mai da sako saboda mukami kai kwa waya ce ka iya bugawa ta tsinke a ce ba layi faƙala da annabi ya zo gaya wa sahabbai cewa wannan mutum ya rasu sai annabi ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa wa dan uwanku gafara ya rasu a tashi a mai sallah wannan yana daga cikin sunna faɗan mutuwa jama'a wani ya rasu za a yi mishi sallah ku roƙan mishi Allah ya gafarta mishi وعن ابن شهاب قال ابن شهاب يتي حدثني سعيد بن المسيب سعيد بن مسيب يابان الابار يتي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة يا جاء مشتي وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صف بهم بالمصلى النبي صلى الله عليه وسلم يا ساسن يسهو أفيلين إيدي فكبر عليه أربعا سيوا ونمتن كبر هدو تند متمن ينا قصر حبشة to yana kasar Habasha annabi kuma yana kasar Madina kuma zai mishi sallah tunda baya kusa sai annabi ya tashi ya fuskanci alƙibla shikenan sai aka kaddara kamar gagawa a gaba sai aka yi mishi sallah tunda ya rasu ne shi musulmi ne amma ya mutu a cikin arna ne jama'a mun gane wannan yana daga cikin ka'idoji ya kamata jama'a su fahimta yanzu kamar yan uwanmu da aka karkashe Kaduna kaciya din nan kowa san kawai an karkashe su ne ga sunan gawawakin su kwasa zai aje a zuba a rami na daga cikin haƙƙin musulmi da musulunci inda duk musulmi suke sai su tashi a garin da suke sai su yi musu sallar gawa in dai ba za a irin na zangon kataf bane misali yadda za a samu wata rana da za a je a tattara gawawakin ane musu sallah a haka amma in dai daga nan kawai kwasa su za a je a watsar da su kamar yadda haka galibi ake yi to abin da yake haƙƙin musulmi shine daga duk inda musulmi suke sai su tsaya daga nan sai su fuskanci alƙibla ko biyu ne ko uku ne kai ɗaya ne sai kai sallah da nufin Allah ya kai wannan sallah gare su shikenan haka ko ruwa ne ya tafi da mutum an tabbatar ya mutu ruwa ya tafi da shi an kasa a gawuno shi yaya za a yi sai a tsaya a inda ake din nan liman ya wuce gaba a kaddara kamar gashi a kwance a gaban mutane ane mai sallah sai a mishi sallah shikenan daga nan kuma kowa ya wuce harkar shi tunda babu gawar balle a kai ta makabarta فكبر عليه أربعا النبي يمشي كبر بري قداهد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا يهودا ne wai suka zo za su yi wa annabi shegantaka an samu wata mata da wani mutum suka je suka yi zina daga cikin Yahudawa sai Yahudawa suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya Muhammad yanzu ga abin da ya faru ga mutanenmu yaya za ka yi musu tunda aiki kuke da shari'a kun ga wannan hadisi ya zo a daidai kenan ya za a yi da su kenan wannan shine non muslims up under shari'a non muslims under islamic law ya za a yi da waɗanda ba musulmi ba suna ƙarƙashin shari'ar musulunci a shari'atul islamiyya ba za ta tirsasa ka kai ba musulmi ba a ce a yi maka shari'ar musulunci a'a shari'ar musulunci tana da mataki in ka ga dama ka kawo shari'a a kotun musulunci alƙalin musulunci in ya ga dama zai ce tafka ban wuri ba zan maka shari'a ba Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan zaɓin yace fa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a in kai watsi da hukuncin su kace ba za kai ba ba kai wa Allah laifi ba ba abin da zai same ka na cutarwa wa in hakamta in kuma za ka yi hukuncin sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fahkum bainahum bil haqq kai musu hukunci da gaskiya mecece gaskiya ita ce abar da Allah ya saukar sai ka ce ku zo da littafin ku da Allah ya saukar in suka ce a'a da littafin ku muke so ku yi mana shikenan to don Allah me dole a ciki ku zo da littafin ku sai suka ce a'a da qur'anin ku muke so ku yi mana sai a buɗe qur'ani a ce qur'ani ya ce ai muku kaza ko kuma shi alkali ya ce zan yi muku hukunci da littafin mu sai suka ce a'a mu ba mu yadda da qur'ani ba eh dama to ai ba zagi suka yi ba dama haka ne ba su yadda ba sai a ce to me kuka yadda da shi suka ce bible old ko ko new testament suka ce old testament ko new testament kowane irin version suka yadda da shi no matter how contradiction it is duk yadda rudanin shi yake ciki da wannan kai da e kawo in ya zo sai a buɗe sai a karanta menene wannan hukuncin game da kai sai a yi maka dan Allah me zalunci a ciki to haka yahuda suka zo suka ce wane da wance sun yi zina kai musu hukunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a je a zo da littafin su aka je aka zo da attaura ga ta nan kaya guda aka bude ta annabi bai iya karantawa ba yace ku karanta ku budo surar da ta maganan mazinata ku da kanku ku biya miki adalci annabi yana da sahabbai sun iya karatu da rubutu su umar da sauransu bai ce ku karanta mini ba ku da kuka zo da hukuncin ku karanta da suka fara karanta da yake ba yahude akwai magudi sai wani ya danne digon jin karami الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما wanda ya taba aure da wanda suka taba aure in suka yi zina a jefe su sai wani ya danna digon jin karamin da yace farjumu sai zama farhamuhuma to a majalisar manzon Allah akwai malamai ka gani ga wani babban malami na yahuda da ya musulunta mai suna abdullahi dan salamin sai ya ce ɗage yatsanka yana ɗage yatsan sai aka karanta daidai annabi ya ce to kun ji abin da littafin ku ya ce sai kuma suka ce to ai mu a littafin mu da an ce ne a shafa musu bakin gawayi a fuska annabi ya ce a a ga abin da littafin ku ya ce bai ce ihma'i ba cewa ya ijimari a jefe su aka je aka kama su aka jefe su to anan imam al-bukhari ya kama mana wannan hadisi dan ya nuna mana ashe sallar gawa annabi ya ware mata wani fili da ake yin ta kusa da ainihin masallacin shi barkaji sai ce yahudawa suka zo da wani mutum da wata mace sun yi zina fa'amara bihi ma sai annabi ya bada umarni akan waɗannan mutane farujima aka je aka jefe su ƙariban min mawdi'il jana'izi kusa da wurin da ake sallar gawa indal masjidi a kusa da masallacin annabi ina mahallin shahid anan ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallar gawa ne a wani fili sukutun da guda da ya tattala in kuma ba kamar wancan hadisin da ya nuna mana wani lokacin akan je sallar a filin idi ba mun gane wannan da kyau yanzu mun ji abu biyu kenan ko dai a ware wani fili musamman da an yi mutuwa sai a ce jama'a a tattaru a filin sallar gawa ko kuma a kai wannan ainihin filin idi to mas'ala ta uku ita ce da bukhari ya kawo ya ce wal masjidi anan an samu sahihin hadisi anan cikin bukhari aisha wata rana da aka yi rasuwa wani sahabi mai suna abdurrahman dan aufin sai ta ce wa sahabbai in kun gama mishi masallaci a filin da ake sallar sallah in kun gama mishi sallah a filin da ake sallar gawa ku shigo min da shi ta cikin masallaci ku ƙetaro da shi ta ɗaki na ku kawo mini shi to Aisha da sauran matan Annabi suka hada tsakar gida suka yi wa gawa Abdurrahman sallah aka tashi aka fita da gawa aka koma da ita ta masallaci aka je aka binne jama'ar gari sai suka yi ta tsegumi yau matan Annabi sun yi bid'a a'udhu billahi matan Annabi sun yi bid'a aka yi ta tsegumi shine Aisha ta tara jama'a ta ce jama'a wace irin mantuwa ce da ku kun manta lokacin da wane da wane suka rasu ƴaƴan wance a cikin masallaci ma annabi ya musu sallar gawa sai mu dan mun sa an ketara da gawa masallaci kune ta mana ya madide a gari hadisi ne sahihi yana cikin bukhari kuma mun karanta shi da ku a cikin littafin ahkamul janaiz to amma akwai wani hadisi ne da ya ɗibi wasu da annabi ya ce wanda ya sallar gawa fala shay'a alaihi ko fala shay'a lahu to wannan hadisin sai wasu suka ɗauka ai an ce wanda ya sallar gawa ba shi da komai to ba shi da komai a to ba lada to ina amfani sai aka ce a'a ma'ana hadisin shine falashe a alaihi ko da yake yazo da lafazin falashe alahu wato ana nufin wanda ya sallaci gawa a cikin masallaci babu komai bai laifi ba shi yasa in bukata ta kama an shigar da gawa masallaci wadda jini bai zuba ko wata najasa da za ta bata masallacin in an yi haka babu laifi in kuma an fita da ita wani fili ko filin idi ko wani fili a anguwa an yi sallah duk ya tabbata a cikin sunna na'am babu ma yukrahu min ittikhadhil masajidi ala alquburi imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan an hana a mayar da ainihin masallatai ko a gina masallatai akan kaburbuka an hana ginin masallaci akan kabari ko akan makabarta jama'a kabari ko makabarta sadaukar da filin makabarta ake har kiyama ta tashi kamar yadda filin masallaci sadaukar da shi ake in ka ba da fili aka yi masallaci har abada ko mutuwa kai ba za a raba gado da shi ba in kuka sai fili ya zama makabarta har abada jama'a ba za a rushe ai kamfanoni ko ai wani abu ba fa yana daga cikin kuskure cewa fili idan ya kai makabarta an ta kai shekara talatin da kaza wai za a iya rushe ta jama'a wannan fatawa kuskure ce in dai aka ce makabarta ce to bai halatta ai gini akai ba to gini mafi hadari akan makabarta shine masallaci shine abin da za a karantar da mu imam al-bukhari yace walamma mata al-hasan ibn al-hasan ibn ali radiyallahu anhum ضربت امرأته القبة على قبره sanatan. ثم رفعت فسمعوا صوت صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا أكتشي ياين دا الحسن دان حسن دان علي دان أبي طالب رضي الله عنه ياين دا يرسو وكينا ونا يا زما دا نجيكا النبي تو تتبقون نكينا كو دان جيكا جيكا النبي شيني الحسن sai shi kuma ya haifi ɗa ko da yake wasu sun ce sai in shi ma ya sake haihuwa ɗa ko sannan zai zama tattaɓa kunne ya zama jikan jika kenan to wannan ɗan jikan annabi ne sunan su ɗaya da jikan na annabi sallallahu alaihi wasallama ashe wannan ya nuna ya halatta in kana da suna kaza in ka haifi ɗanka ka sa mishi irin wannan suna dan gashi alhasan ɗan hasan shi ma kuma da ya haifi ɗa sai ya sa mai hasan dan haka sai suka zama su uku hasan ɗan hasan ɗan hasan ɗan aliyu to shine aka ce yayin da ya rasu sai matar shi ta je ta kafa rumfa ala qabrihi akan kabarin shi sanatan ba wai ta kafa akan kabarin tana zama a'a a makabartar ta je ta kafa saboda soyayya tana tunanin akwai wani lokaci da zai gama zama a ciki ya taso su koma gida sai da ta kai shekara guda ka ji masu soyayyar gaskiya ba wanda zaka mutu shikenan tana mafarkin ka sai ta tafi wurin malam ya bata laya gangame miyar laya ɗaya a kirji ɗaya karkashin matashi ɗaya kofar ɗaki duk wai a'udhu billahi minka fasarar laya kenan kawai amma farki ma ba ta son ta ganka yanzu ga ta ita a makabartar ta je shekara guda sun marufi'at sai aka ɗauke rumfa sai ta ɗauke rumfar ta bayan shekara guda ta juya za ta tafi fasami sa'ihan da ita da yan rakiyar ta sai suka ji wani na magana da su yana shela ya kula yana cewa ala hal wajadu ma faqadu abin da suka rasa din nan sun same shi wannan mamacin da suka rasa sun tafi da shi tare fa ajabahu akhar sai wani ya bashi ansa cewa bal ya isu a'a sun ɗebe tsammani fankalabu sun juya sun tafi gida Imam al-Bukhari ya kawo wannan dan ya hujja akan bai halatta ai wani gini akan masallaci ba to amma kuma a zahiri gashi yana kawo wa yanzu wata mata ta wani malami cikin tabi'ai ita kuma ta kafa rumfa a masallaci a makabarta to shin wannan na nuna halaccin haka ne malamai masu sharhi suka ce a'a ba za a samu hujja a cikin aikin wannan mata ba saboda na ɗaya babu tabbaci akan cewa malama ce daga cikin tabi'an kuma ko da malama ce babu hujja a cikin aikinta tunda yayi karo da abin da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama sannan malamai masu sharhi su ibnu hajirin da su aini suka ce waɗannan murya da suka ji muryar muminai ne daga cikin aljanu muryar muminai ne daga cikin aljanu da suka juya suka tafi sai suka ce shin abin da suka zo nema sun samu sai wani ya ce a'a ba su samu ba sun haƙura sun juya wannan na daga dalilan da aka tabbatar da jin muryar aljani ba wani abu ne wanda yake bako ba don Allah ka je ka karanta fatihul bari daidai wannan gurin Allah ya sa kana da shi قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة تتي النبي أي وصية في مرضه الذي مات فيه علش الله فيه شود دقائت يرسو مي يفتا أتكن وصير يتي لعن الله اليهود والنصارى الله يالا أنت كريستوتي دا يهوداوا ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun mayar da kaburbukan annabawansu sun zama masallatai me ake nufi da masallatai sune churches wurin yin sujuda ga kabari ainihin a cikin church ga kuma ainihin hoto kuma ana yin sujuda ainihin ga annabi isa ko ga wani saint wani waliyi ko ga wani wane ne shine mayar da wurin masallaci kenan to shine manzon Allah yake wasiyar Allah ya la'anci magabata da suka yi haka qalat sai aisha tace walaula zalika ba dan wannan la'anta da manzon Allah ya faɗa ba la abrazu qabrahu da sahabbai sun fito da kabarin annabi ya zama a fili da kabarin annabi ya zama fili yadda kowa zai iya gani amma gaira annahu akhsha an yuttakhadha masjidan sai dai an ji tsoron dan ka amai da masallacin annabi ya zama wurin sujuda shi yasa sai ya zama masallacin annabi kabarin annabi ya zama a cikin daki kuma a rufe a dakin ma in ba ka isa ba ko yanzu ba za a bude maka wannan wuri ka je ba saboda kiyayewar Allah maɗaukakin sarki duk wani annabi babu annabin da aka san inda kabarin shi yake a yanzu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ya zan kuma an bar mutane su je wannan wuri to irin barnar da za ta biyo baya tana da yawa shi yasa abin da ake so da kai akwai abubuwan da mai yiwa za ka gani da dama ka ga dan me ba za a yi kaza ba in ka ga wasu da ilimin su ya shanya naka sun haƙura ya kamata kai ma ka haƙura yanzu kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin ɗakin aisha a cikin ɗakin nan na aisha kuma aka kewaye har wa yau da katanga yadda koda yanzu an tura wannan katangar ba za ka iya ganin kabarin ba yanzu wajen shamaki uku ne tsakanin kai da ka shiga masallacin annabi da kabarin shi shamaki na farko akwai karfe mai raga-raga shamaki na biyu akwai ta katanga da ta ratsa sannan shamaki na uku shine katangar ɗakin da kabarin yake ciki ba dan komai ba saboda in ya fito fili wani zai sa hannu ya dangwalo kasar ya ce zai shafi tabarruki annabi bai umarni da haka ba tunda inda zaka gane haka karfan ma yanzu wani yana shafa yana shafa tabarruki in ka ce sai ce wannan karfan yafi kaza kaza ya zinduma maka a shari'a ba zai lura yanzu yana gaban kabarin annabi bane ba zai ashar ba bai halatta ba amma zai zinduma maka ashar jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka yana daga cikin hikimar Allah Allah ya wanzar da kabarin amma kuma sai ya zama ba shi a buɗe saboda in ya kasance a buɗe kuma barna iri iri tana iya faruwa ya ishe ka misali ka tafi sokoto ka je ka ga kabarin shehu dan fodiyo abubuwan duk da shehu usmani yayi hani akai an yi wa kabarin shi as-satara din nan labule din nan an kewaye kabarin shehu usmani da wani labule gashi nan an kewaye shi an rubuta ayoyin alkur'ani sannan an kewaye a daki gashi nan in ka je ka cika musu ido a baka ka shiga ka je ziyara in dan bid'a ne kai ka ga mutum yana ta shafar wannan yadi yana shafawa a jikin shi yadi ne aka je aka siyo a kasuwa to ashe jama'a kula da aqidar mutane yafi komai muhimmanci ziyarar dai ta tabbata in dai har ka je ka tsaya daidai wannan karfe ka fuskanci inda kaburbukan suke kai sallama kai salati ya tabbata babu shakka ka ziyarci masallacin annabi ka kuma kai ziyara ga kabarin shi haka ake nema gare ka ba sai ka ga kabarin ba ba sai ka taba ba to tunda abin nema ya tabbata kuma in an fito da abin sarari karshen ta zaka yi wani abu da zai taba mutuncin aqidarka to gwamma a kare shi dan ya kiyaye mutuncin aqidarka jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shi yasa shari'ar musulunci ta hana a gina ainihin masallaci akan kabari malamai suka ce in ya zama akwai masallacin da ya zan akwai kabari a cikin shi bai halatta a je a yi sallah a ciki ba in kuwa har kai sallah a ciki da nufin neman sallar za ta fi lada saboda albarka kabarin to sallah ta baci in kuwa ba ruwanka da kabarin kai dai kaje kayi sallah ne aka ce sallar ka ta yi sai dai kuma baka kyauta ba da kaje kai sallah a wannan wuri ina ma da a ce kaje masallacin da bai da irin wannan to amma in ya zama shi kenan muku masallacin garin kuma ya zama ba ku da ikon da za ku kwakula kabarin aka ce in kuka yi sallah haka ta yi to sa'an nan jama'a su gane aka ce in kabarin ya riga masallacin to sai a ainihin rushe shi masallacin a bar kabarin ma'ana dama can kabari ne a wurin sai aka zo aka yi masallaci a kan shi kaga masallacin ne zo daga baya kenan sai a rushe shi masallacin a bar kabarin idan kuma masallacin ne riga kabarin sai a kwakule wannan ainihin kabari in an ga cewa akwai sauran kasusuwa ko kuma nama ko jikin shi mamaci din in ko an tabbatar ga dukkan marin jayen zato cewa mutumin da ke ciki ya riddige sai a tattake kabarin kawai sai a shafe shi ya zama babu alamar shi a ci gaba da sallah kawai jama'a mun gane wannan da kyau ka karanta littafin tahzirus sajid min ittikhadhil quburi masajid akwai gamsassun bayanai a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wannan littafi sai ya dauko daga manyan malaman fiqhun Malikiya Shafi'iyya Hanabila da Ahnaf duk suka tabbatar da cewa bai halatta a gina masallaci akan kabari ba kai kabari da masallaci ma ba sa haduwa kabari da masallaci ba su haduwa shi yasa aka tabbatar da cewa na daga cikin kuskure a yi masallaci ainihin a makabarta a ce wai in mutane sun zo kawo gawa lokacin sallah azhar yayi ga masallaci su je su yi sallah a'a sai dai ya zama makabartan na ketare guda masallacin na ketare guda amma kai zama a cikin farfajiya guda ɗaya suke masallaci da makabarta ba su haduwa a wuri guda Allah ya kiyaye babu salati ala nufasa'i idza matat fi nifasiha imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan sallah ga mata masu naƙuda idan mace ta mutu a halin naƙudarta ka san abin da yasa malamai suke kawo wannan mas'alar saboda wasu malamai sun ce matar da ta mutu cikin naƙuda bai halatta a yi mata sallar gawa ba me yasa suka ce saboda wannan jini da ke zuba jikinta na haihuwa da shi da jinin haila duk matar da ta mutu a irin wannan halin ai ita kanta ba ta yin sallah to tunda ba ta yin sallah dan me za a tasa ta gaba kuma a yi mata sallar gawa to amma imam al-bukhari yace a a za a yi mata sallah me yasa sai yace haddathana musaddad haddathana yazid ibn zurai'in haddathana husayn husayn al-muallim an abdullahi ibn buraida an samura radiyallahu anhu qala samura yace صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها نابي النبي من يصلى قوات ما تود تموت أهال ناقودة ولن ناقودة تموت فقام عليها وسطها سي النبي ديزو سيوا سي سيا دي دي سكيتا ديزو يما تصلى معنى سنة صلى كما تكينا لمن سي سيا دي دي سيتن قدم باينتا an gane wannan ko ga namiji kuma kamar yadda zamu zo mu ji ba da daɗe wannan ba insha Allahu shine liman zai tsaya daidai ƙeyar shi shi dai mamaci dama ana kwantar da fuskar shi ta fuskanci alƙibla hannun shi yana kwanciya a hannun shi na dama ne a ɓangaren shi na dama zai kwanta sai ya zama kamar munan da ke Najeriya ko yammacin Afirka duk mamatan mu a wajen yi musu sallah ko a wajen saka su a kabari sai ya zama fuskar su tana kallon gabas ƙeya tana yamma sannan kuma kai yana kudu kafafu kuma suna arewa to in liman ya zo in gawar ta mace ce sai tsaya daidai saitin gadon baya idan gawar namiji ce sai tsaya daidai saitin ƙeya haka suna ainihin ta nuna babun aina yaqumu min almar'ati war rajuli imam al-bukhari yace idan mace ce ta mutu ko kuma in namiji ne ya mutu a ina ne ainihin wato liman zai tsaya wajen yi musu sallah قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد العزيز حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب آه ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة سمرة بن جندب يتي ناي صلى تارد النبي أبايا النبي قوتمتي ماتت في نفاسها ودت تموت أهال ناقدا فقام عليها وسطها وسطها النبي يسيا أتكيرتا wannan dai hadisin da azumi ya maimaita mana to hadisin da ke tabbatar da ina za a tsaya ga namiji ya inganta yana nan cikin musnad al-imam ahmad da mu'jam at-tabarani al-kabir amma da ike bai cika sharadin imam al-bukhari ba dan haka sai bai kawo shi ba sai ta kaitu ga yin ishara jama'a mun gane hadisi ya tabbata cewa namiji wajen kiyaye shi za a tsaya ku karanta ko da littafin ahkamul janaiz insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu waɗannan hukunce hukunce dama ka'ida ko kuma fa'ida halartar makaranta ko majalisar karatu kenan shine in kai baka iya karantawa ka dai ji hukunci domin wannan matsalar kai kana ganin ta mai sauki ce wata rana za a jawo kan kaje ƙauyen ku an ganka da dogon gemu da dogon riga akarmakallahu bismillah domin duk alamar malanta kana da ita alamar malanta a Najeriya naɗi dogon riga gemu kana da su don haka ala gafata malam bismillah juyin duniya an ka ce a za a fahimci me yasa karshen ta ma zo a maka muguwa fassara ai nan da aka yi mana mutuwa muka ce wuce cewa ba zai sallar ba to kaga ya kamata ka san waɗannan hukunce hukuncen tun da ƙauye ne ɗan ilimi kaɗan in ka je da shi ƙauye ka zama liman ƙawa'idi in ka je ka iya ƙauye sai ka zama liman waɗannan hukunce hukuncen ka san su ka je kana wucewa to shikenan bismillah sai ka shamur kawai liman ai dama sai da shamur shamar kawai a hada sahu a hada sahu ka wuce kawai kai musulmanci to bismillah shikenan al'amari yayi kyau kaga kuma an ja kunnan kan ka da dole ka siyo kawaidi ka koma makaranta kenan dan wata ran kana koma kuma sa ce maka to raban gado raban gado ya ba rike shi da ka a sai ka kware ko Allah ya shiryar da mu za mu saurara anan sai gobe insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah to jama'a wajen isnadin nan da na gama karanta yanzu na ce Abdul Aziz madadin in ce Abdul Waris isnadin imranu dan maisara haddasana abdul waris sai ne kuskure na abdul waris ne ba abdul aziz ba insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha